أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله أقدم العظيم السلام عليكم من دا كان كراتون من أدو سيد مائكي صلى الله عليه وآله وسلم أتكلم عن الإتافي من البركة وأتو تاريخ الحوادث والأحوال النبوية نا السيد محمد بن علي المالكي الحسني المكي رحمه الله تعالى radi anhu Ah, muna ga zotul muraisi ko wanda shine wato ga zotu banil musalik mun ci an yi shi da ta shekara hudu ne ko to cikin watan sha'abana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun faɗi a baya yadda aka yi nasara a yakin yadda sai da juwariya bintul harith ibni abi dirari almustalakiya yadda ta zama albarka ga danginta kuma dama annabi albarka ko da ya ya sauka a garin ku albarka ne wallahi albarka ne alaihi salatu wassalam Ah, sai a dalilin ta sai da Aisha ta ce an yantar da gidaje sun kai ɗari over 100 families were set free albarkacinta saboda annabi ya rasa sace wai wa zai wa zai bautar da surukan manzo Allah kowa sai sallame sai ce kowa sallame sai na godiya sallallahu alaihi wasallam so as i said a wancan session it was very eventful trip ko expedition rather gazuwa ce wacce take cike da hawadis cikin hawadis akwai hadisul ifki akwai saukar da ayan taimama duk a tafiyan ne kafin lokacin ba kai saka taimama ba sai dai kai alwala ko kai wanka in ba ruwa kuma ka jira amma albarkan sai da Aisha Allah shi kara mata yadda da daukaka haka halatta mana taimama kuma da yake Allah mai Allah mai iko saboda ya girmama ka annabi wallahi abun wuyanta ne faɗi mu tsakanin mu da wannan abun wuyan sai godiya dan da bai faɗi ba da gyau har yanzu sai dai mu je mu nemo ruwa ko mu faɗa in in- idan rijiya ne a tsamo ba mun yanka a fito da mutum amma wannan abin wuya ba karamin abin wuya mai albarka ba tun da yau ya halatta musulmai sama da miliyan dubu biyu cewa su daki ƙasa su yi taimama wanda ba ta wata al'umma da aka yadda ta daki ƙasa kafin mu ba ba mu kaɗai muka fara sallah ba amma ba al'umma a baya fuddiltu yana cewa fuddiltu bai ya a wata riwaya fuddil a cikin abin da aka fifita da shi akwai cewa ju'ilat lil ardu kulluha masjidan wa tahura annabawa kafin ni sai da nemi ruwa ya lola ni ko duk inda muke sallah ya kama duma nan ba san sai da ke kasa ma yake ma mai sallah so sai da Aisha ana cikin tafiyan nan nan kuma yana koya mana jin kai da rahama irin na manzo Allah da tattala iyalai da tattala mace da mutunta ta ya za a yi babban mutum kamar annabi sallallahu alaihi wasallam a duniyar nan ka ka taba imagine haka yanzu ne ba tura suka zaga duniya suna alfahari wasu na koya mutane yadda ake girma mata wai sai ya fara buɗe matarsa kofa in ta shiga sai ya rufe shi alama mai mutunci ne ku kuma wai da kuka saba da danne mata ku masu afirka ko asia ku zo ku yi wani irin dakikanci ne namu annabi namu annabi akwai lokacin da cikin iyalinsa za ta hau abin hawa saboda ba inda za ta taka ta hau kuma tsawonta ba zai kai ba haka ya sa kafansa a yace ta- tana jin da yace taka ki hau daga duniya kowa ya sani wallahi sai da safiya za mu zo wurin ai ba mu zo yakin khaibar ba so ki mu sake jiyo ba har Allah ya kafira mu yadda ba ma gajiya shauƙi wa hubbi fi ka la yashfi siwa luli wa tafi fi a qur'ani to haka muke a dangane da manzon Allah ba ran da zamu warke a shauƙi sai dai mu yi ta sauka muna jiyo ba yadda muke qur'ani ka san da mu warke a arabun ai da mu warke mu sauka mu jiyo mu sauka mu jiyo amma kama sake tsokanar mu ne ma mun sake jiyo ba ni ba na so Allah ya ɗauki raina ma na kai na sina tsaya na fi so sai na jiyo saboda kowa ya- Allah ya shaida cewa ba wai na niyan tsaya ba wai na kai na sina ban kwana da Qur'ani ba ba na so in shiga cikin waɗanda suke inta ka zuwa Qur'ani majura wanda annabi ke kokawa wa qala wa qala rasulu to ka san bisa bai ce inna kuffara qaumi ba saboda hadda ku aran mumi da ba sa tilawa wallahi saboda haka ne duk araman da bai tilawa ya shiga wannan kuka annabi ya kai karan shi mutane na yace sun ɗauki wannan Qur'ani abin ƙauracewa suna ta lallatsa TikTok suna lallatsa waya suna hawa social media suna sun isu zauna su yi tilawa ba na ce duka lokaci ya zama tilawa ba ne amma kullum wanda ka ajiye hizibinka na rana abinda ka ware wa kanka ko subu inda ko ushirin qur'ani ka dai karanta a rana ya zama akwai kwanakin da aka ci alhamdulillah nasu kuma kana sauka ka jiyo akalla ka zo ulaika ala hudan min rabbin kuziya ulaika mafi da Allah shi da baka yi niyan tsayawa ba kada ka yadda ajali ya dauke ka kai nasu ka tsaya ma'ana da kai ban kwana qur'ani ka bar duniya san ka ga wancan aron mana murmushi ko da shi nake eh to yan uwa mu dage Mm, annabi akwai daɗi to wannan tafiyar ina so karatuttukan da daɗi kuma da yawa abin wuya sai da Aisha Allah shi kara mata yadda da ita da abin wuya duka wannan abin wuya aka tashi annabi ya ce arewa yan uwa garin neman abin wuyan da aka yi nisa aka je da ba ruwa lokacin sallah yayi ana ji waɗansu suka zo suka samu abubakar ga irin da nan yarka duk ta jawo mana ta rike annabi sallallahu alaihi wasallam ana ta nema an kibarin inda ake har an kuma an bar inda ruwa yake kuma an je an zo inda ba ruwa kuma gashi a dalilin abin wayanta lokacin sallah ya ma ba ruwa a lola abubakar ransa ya ɓaci shi kaɗai ne uba a wurinta a duk tafiyan kowa ɗa ne tunda uwar mu ce da haka ta ce ya zo ya sami ni inda nake annabi na kwance na bacci ya ɗaura kansa mai girma sallallahu alaihi wasallam da daraja akan kafata yana bacci ya rika zunguri na yana yarinya ki tsare annabi sallallahu alaihi wasallam da jama'a lokacin sallah har yayi kuma rasu Allah tace ba abin da ya hana in motsa zan gudun kar motsi na ya tashi manzon Allah ba mamaki yar Abubakar ce ba mamaki shi agogo maciji cizon samayi maciji ya ta sauran sa yace motsa kafan ba laifi ne dan Allah jama'a ina za ci ana cizon ka motsi laifi in ba in ba wai in ba a kotun soyayya ba wai a wace kotu za ma hukuncin in maciji ya sare ka kan motsa kai laifi in ba a kotun soyayya ba kazali ya kadil hubbi kidman mata kaza mahabbata khairil alamin wa bakar kaza fa ahabbtu daha al-mustafa bi bi dabi'ati wa gazza da hubbi an bada kamilar rida ba mamaki wallahi tace abin da yana in tashi kenan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yana tashi daga baya da ya mutsike fuskar nan mai albarka sai kawai yake biya musu ayan taimama ya ayyuhal ladzina mun idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fadha wa in kuntum marda aw ala safarin aw ja'adun minkum min al-ghaid aw lam safalan jidu ma fatayammam sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydiyakum ما يريد الله ليجعل لكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون صدق الله العظيم munafikai suka san ce aha kai kaji fa me magana da Allah ne ba kaji wai abun wuyan matan sai abata duk nan ya tashe mu su duniya nan sai kare kai na muke wa muna nema suka lade suna gurin wani waje annabi ko sai suka ce ya kaji ai kabbar ai wallahi ina magana da Allah kuma wallahi ya ga mu inda abun wuyan matan nake ku tashi raƙumin nan ana dakar raƙumin miƙe sai ga abun wuya kenan abu mai yin sai bayyana yanzu tun da an halatta mana a lura da kasa gare da bai bayyana ba ba ku gane min kini ba gare da yake bayyana sai da aka halatta mana a lura da kasa tukunna lalla bai kwata ba samu wannan falala ai muka ci albarkaci wannan abu ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad shikenan aka tashi aka tafi kun tuna wancan tafiyan da na gaya muku da aka yi ta ibada ne da rana da lokacin da jaja'ul gifari yaron usaina umaru ya faɗa da wani balansa ne ya ce yalar wancan ya ce yalar ansar shi wancan yalar muhajiri ibn ubay ya ce a waƙar fa'aluha la ajidu lana wa lakum masalan illa qawlan qa'il sannin kalbakai a kulka la in rajana ila madinati la yuftana la azmin al azalla haka ne annabi ya ce akwai shaidan a wurin tashi ta tafiya aka kwana aka wuni sorry aka wuni kai har dare aka kwana ba tsaya ba sai da da aka iso ko inda aka tsaya kawai ya ce muna taba hakarkarin muna taba kasa haka muka rincibe cikin kasa cikin bacci ga muka ta birgima saboda gajiya daman yayi haka ne saboda in an gaji shaidan ma zai watsa ya tafi gurin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad so da wurin da aka zo tashi za a wuce shi raƙumin da sai da uwan uwar muminai radiyallahu ta'ala ana wa arda yau wanda zaginta kafirci ne fita musulunci ita kadai ce a sahabbai in ka zage ta karinta fiye ma da zagin babanta zagin babanta mutum ba zai cika da imani ba amma zagin ta ridda ne saboda ƙaryata qur'anin da ya wanke ta ne jin sai da Aisha ba mutumiyar kirki ke bane bayan qur'ani ya ce ta kirki ce to ridda ne ridda ne wato in annabi na son ka ba Allah ma son ka zai ba duk mata ba wanda ke kwanta shi Allah ya so ta mata wannan girmamawa ta haka mu an mu roki Allah ya ba mu soyayyen manzo Allah dan uwa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sai raƙuminta yana da darbuka kun san me ake kira darbuka ina irin irin rumfan nan da ake akan raƙumi eh ana gane to shi ake kira darbuka da larabci an ce sa haudaj ha babba da wau da dal da jim tana ciki ita bata ma san me ke faruwa ba baiwar Allah so ashe ta fita za ta je kama ruwa da aka zo tashi za a tafi me kada raƙumin da kawai sai ya kada raƙumi ya ɗauka tana ciki bai ji wani nauyi ba bai ji komi ba ta ce saboda a lokacin mata ba su cina masu kan kushe ba ba su yi kiba ba da aka bai inkarin ma cewa ba na ciki ba wannan hadisi imam bukhari ya rautu shi da tsawonsa ba editing ba komai duka ya rautu kalmomin lafazin sai da aisha malamai suna yabba mata wurin fasaha musamman a hadisi biki dogon hadisi ne mai tsawo amma haka aka rautu shi da lafazi yadda ta faɗi labarin ya faru da me ta fara a lafazin bukhari da me ta fara cewa ta yi manzon Allah salasa in zai yi tafi tafiya yakan yi ƙuri'a tsakanin matarsa wanda ƙuri'an ta ya fito sai ya tafi da ita to a wannan lokacin da ya ƙuri'a za ta fi yaƙin bani murasi ƙuri'a ta ta fito ne sai ya tafi da to shi ne fa tafiyar da aka to a takaice da aka kawo duk ta faɗi abubuwan da suka faru na wancan faɗa a bakin ruwa tsakanin yaron sai na da wancan ta faɗi kuma tafiyan da aka yi dare da rana da wuni da kuma yadda aka zo ta fita shi ne yanzu nake son ɗora da gauri shi da ya zo ya ɗaga raƙumin bai gina winta ba sai aka ci gaba tafiya to wannan ne da aka taso sai madina to akwai sahabi da ake kira safwan ibn mu'attal shi kuma yana cikin aikinsa a aikin soji da ake na manzon Allah duk inda aka zauna aka yi zango aka watsi to zai dawo ya zai duba ko an yi mantuwa ko wani abu ya kama da haka wani abu ya zo kaga annabi da tsari ba a military officers ba na ma'aiki akwai wanda assignment ɗinsa in an bar wuri saboda an san ɗan adam dole da mantuwa saboda tsari irin na manzala wai yan uwa musulmi don me za mu zauna ba tsari mu ce mu wai wai wai mu jazba muka yi ko kuma sani ko kuma tsari daman na kafirai ne ai mu da muke da irin wannan annabi waye ya fi kowa yarda da ikon Allah ya fi kowa jazbancewa ya kuma fi kowa tsari ina hujjar mu na kin tsari wallahi ba mu da shi aikin zane ba ba sai an aiko shi ba shi ma ya sani dan haka ya dawo kawai sai ya ga dan duhun wani abu a can a kwance da ita da ta dawo da wajen kamarwa ta samu an tafi ta ce to yanzu na bi su masu yadda zan bi su amma su sun yadda suka manta ka bari in zama na ya kwanciya ta kwanta ta lulluɓe da mai ta tana bacci har ya iso wurin yana zuwa da ya ga wani abu a rufe yana zuwa wurin da ya ji kamshin turaren manzo Allah ya bige shi sai ta zainatu rasulillah iyalin manzo Allah wacce ya fito da ita tafiya wannan magana sai sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi wallahi fama fama ai kazani illa istirja'u ba abin da ya farkar ni daga bacci sai cewa da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi ya farkar da ni sai na tashi na ce na ce ana ji ya ce da na tashi kuma bai komai ba magana da haɗan da shi ba abin da in ban da kawai ya kawo raƙuminsa ya sauke inda nake ya juya ya bani baya sai da ya tabbata na hau raƙumin sai ya zo ya ɗaga ana ji linzamin raƙumin ya ɗaga shi yana jan raƙumi ita tana kai ya nufi inda ya nufi madina da ita da jallahu ta'ala na warda to da ya shigo yana wucewa shugaban munafukai yana ganinsa shi ya fara faɗin maganan mara kyau kalmomi marasa daɗi na ƙazafi ba na so in maimaita su ba wajen na manta ba ana ji sai da ya wuce sai da ya faɗa waɗanda suke suka ɗiwa sun kuma kai ƙayyayya da suna farshe istalaqaw nahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bi ilmun wa'il wa'udin na wa'ul halili wa tasibuna hayyinan wa inda Allah azim a lokacin ku kuna ganin magana ce mai sauki wallahi wurin Allah babbar magana ce ba magana mai sauki a sha'anin manzo Allah wurin Allah ba ta duk abin da ya yi manzo Allah ba mai sauki bane wannan azama din ko girmama annabi Allah zai da ita yake amfani wani na kalala azim ko bakar magana aka fada kace wata su guna yi wa inda lahi in kazafi ne ce subhanaka haza butanu annabi kenan ba ta magana bai sauki dan shi ko girmama ko akasi to shine magana ta fara yaduwa ita kuma tana dawa da ta da lafiya take na kwanta jinya wata guda ni ban san me yake faruwa ashe magana ta ta yawo a gari har ya zo kunna na sallallahu alaihi tuntuni ma ya ma da ilimi bai kuma ce mun komai ba amma kuma na ga canja a fuskar sa in ya shigo ban da lafiya yana yake jinya na saba in ban da lafiya da yake tattala ni yana rarrashi na yana to can inda muke maganar girmamawa wajen a tashi da annabi ana neman abun wuyan matarsa sallallahu alaihi wasallam shi ne wajen girma mata da yake so in faɗi darasi gare mu kar wani ya dai birge mu da turanci ko ya ce wai shi waye ne wannan in ya zo ka kamar da uwa ka kore shi ka gane mutumin da bai wuce yana bautawa kadangare a kirjinsa yana rataye ya ce shine Allah shi ba ai kaga ba wanda zai gama Allah bane ka gane Allah ya yi duniya da sama da ƙasa shi wani kero kadangara a cikin abin da Allah ya zai ce wannan shine Allah ana ganewa to ta ce ban gane ba nan gome annabi ke koya mana annabi in ya zo ɗabi'antuwa ina so ya bamu da rasu zai ɗabi'antu da yadda ɗan adam ordinary ke ɗabi'antuwa ne labari ya same ka kan ana tumar matanka da wani abu ya kowa zai to annabi saboda da ya nuna mana bashariya haka zai ɗabi'antu da irin wannan shi ma bai ce mata kuma amma in yazo ko magana bai mata sai dai dubi mai jinya ta ce kai fa ciku ya wani wanda kuke jinya sai ya juya fita ta ce ban sani ba to sai to dama lokacin ba laraba ba sa yin banɗaki a gida banɗaki a daji ake cikin gonakin da ne da daddare sai da fita ya yi abin da za a yi a dawo suna kyankyamin yin banɗaki a gida lokacin to sai wata na mun fita zan je kama ruwa wacce za ta raka ni uwar Miss Dahu ne Ibn Asad ɗaya daga cikin mutanen da suke mun kazafin shi kuma dangi ne na Abubakar fa kuma Abubakar ke dauke da nan cinsa da shansa da komai amma yana cikin magana to tana raka ni zamu je sai ta yi tuntube sai ta ce ta aisa Miss Dahu Allah wadaran Miss Dahu sai ya tsarki a tusubbina rajulan shahida badran ma'a rasulillah yanzu sai ki zagi ɗanta ne ba ita mai zagi ɗanta ne amma sai dace saboda girmama lamarin badar da lamarin fita da manzon Allah kya zagi mutumin da ya halarci badar tare da manzon Allah sai ta ce ai baki san yana cikin magana nan ba ta ce wani magana ka ji innocence ba sai da Aisha ba kawai ulaika mubarra'una mimma yaquluna bane a ita ta wuce nan bara'ar ma gabanin bata ma ji labari ba ba Allah ya ce mata ulaika mubarra'una mimma yaquluna ba ita da ita da safanun duka to ba wai bara'ar ta wuce ka bara'ar ta kai ga labarin ma na kazafin bata ma ji ba tsaban wankewan zuciya da wankewan kunna ta ce me yake faruwa yanzu to abin nan ki faɗa ga yau ji wallahi ban ji ba sai take gaya mata wai dan dan na ciki ne sa ta ce masa Allah wajaran shi dan nata ita ummu misdahu misdahu to shikenan ya ce ce to shi yasa ba na gane fiskan manzo Allah kwana biyu sallallahu alaihi wasallam shi yasa ba nuna mun jin kai in ban da lafiya wannan kai sai in gace kai ba to ke tafi to shikenan da ce ce lokaci kaɗan na jin ma na daina jin ma abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya rasu wallahi ina neman izini kamar izini zan je gida zan ga yana ya ce ya mata izini da ta tafi gida tana zuwa ta samu uwarta ta fashe da kuka mama dama aka wuta abin da ke faruwa kenan yawa abin da ke faruwa kenan abin da ke faruwa kenan shi ne ba gaya mun ba to ina gaba ki da lafiya ban so inda muke jiwar sunan uwar ummu ruman radiyallahu anha ita ma sahabiya mijinta sahabi ba surukinta baba abubakar sahabi ba taba kama abubakar ba ubansa sahabi ana ji sannan shi sahabi matar shi sahabiya ƴaƴan shi duka sahabbai bai haifi ɗa ba ma wanda ba sahabi ba sai ƴaƴa ta wanda ba rasu annabi ya haife ta sallallahu alaihi wasallam ita ce ummu kalsum amma duk ƴaƴansa sahabbai wajen generation nawa ubansa shi ƴaƴa kayan generation uku ba duka na sahabbai to shine sai radiyallahu ta'ala anhu arda a sai sai tai ta kuka daman ta je tace na je na ne in je wurin su da in tabbatar da labarin da ake faɗi gaskiya ne ba mai gaya mun gaskiya kamar iyayena suka tabbatar mun lalle haka ne ci to shikenan ci tana cikin haka ne manzo sallallahu alaihi wasallam shi kuma sai ya je shawara da sai ya kira Ali ibn Abi Talib da Usama tun zai yi shawara da su. Ta ce, amma Usama shi sai ya lura da yadda annabi ke yi. Don kafin lokacin ba, akwai sayid na Abu Ayyub al-Ansari da ya buga misali wanda Qur'ani ya ce kowa ya yi kowa kowa kowane family a duniya su koyi da familin Abu Abu Ayyub al-Ansari. Ya shigo gida matarsa ta haɗa masa ruwan wanka zai shige wanka kafin ya je ta fita. ka ji abin da yake faruwa kuwa akan Aisha ka ji labarin da ake sai ce yana ji amma bari tambayi ki da Allah abin da aka Aisha nan ta yi maki kina yin haka ki ta wuzu bila ce ho ke ma kenan kina mata abuwa yi balansai waye abuwa yi balansai Allah zai zaba musu mata mumina irin ki ya bar ya bar gidan manzon sa kuma wata kazanta na irin wannan ke ma kenan kawai dan kina mata abuwa yi balansai Allah ya tsaftace ki ya bar wa annabi kuma kazanta a gidansa ta ce tukyawa ba kiya ba ina ga Aisha. In da ke ba kiya ba to Aisha ta zama balle. To shi ne Allah ya ce walaula istabitu mu zannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan qalu haza ifk me yasa da suka ji labari ba su ba da amsa irin abuwa yi ba da matansa ba suka ce haza ifk wannan daga ji yanke da ƙarya ne a bayyana ma wannan ƙarya ce mantiki ma ƙaryata wannan ba zai yi ba logic ya kareta shi ya ce shi goma ruka da aka tambaye shi sai ce ya su wallahi to shi ne ke ta subhana kaɗin haza butan azim ya rasu lallai wallahi Allah ya tsarkake ka kai ne fa muna sallah wata ran ka cire takalma sai kuma duk muka cire takalma ana cikin sallah annabi ce takalma duk kowa cire da ana sallah takalmi suna masallacin diya shine bashin fida to kuwa zo takalmin su kawai sai shiga sau ko muna sallah ta yi muka cire da aka yi da sallah sai ka tambaye mu wa ya ce kuce da kuka ce kuce sallah mun ga ka cire ya ce a ni jibrilu ne zai ce mun takalmi na taka na jasa anya kuma ya gaya muku ne to ya rasulullahi Allah na kishin takalman ka su taka na jasa anya ya taso jibrilu ta kanas ta kano ya sauko da shi har ƙasa nisan sama da ƙasan nan ya ce ya zo ya sanar da ka takalmin najasa a cire shi sai mace ce a gidanka da najasa Allah ba zai rigaya masu gulma turo Jibrilu ya gaya ma cewa a fidda matan nan waje gidanka ba bai yarda da najasa wa takalmin ka waje bai yarda da mace najasa a gidanka wallahi Allah ba zai ma haka ba subhanaka sarki ya tabbata gare ka haza butano azumi to shine fa annabi sallallahu alaihi wasallam to sai ya kira sayyidina Ali da Usama Usama da ya ce a cikin ya Rasulullahi ahaduka ma na rawan fihim illa khairan wallahi iyalanka babu nan kusa sai alkhairi ya ce saboda Usama ya san yadda nake a wajen Anas amma shi Aliyu da aka kira shi to shi kuma Aliyu abin da ya sa damuwan da annabi ya shige da mai tukuna ai kokari yanzu annabi ya fita damuwa yanzu daga ba a warware a gawa yake da lafi waya mai da shi ya ta sallah an nisa wasu yawa kasiru kalli ba ita kaɗai ce mace Allah bai bai daure ka kan mace guda ɗaya ba yanzu dai ka rabu da ta ka dawo ka fita daga damuwan da nake ganin ka a cikin yaso in ka dawo a zo a warware wani abin daga baya to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fita masallaci ya yi hudu ba ce to jama'a man yi uzuri min rajulin balaga azahu ahali waye zai mu uzuri kan mutumin da wato cutan ma da yake ma a waje bai isa ba yanzu har ya gangara ya isa inda iyalai na suke sai ya sa a dubnu ma'az ya miƙe shi ya rasulullahi wallahi mun san mutumin nan kamar izini ko mu fille markai munafiki ne mun san shi ba tun yau yake cutan ka ba sai da Aisha take bada wani labarin ba sai da ce a nan sai Sa'adun Ubada tunda shi su ga mun afikan ba kazaraje a cikin a cikin lanzarum akwai Ausu da kazaraje ko Sa'adun Muaz shine shugaban Ausu Sa'adun Ubada shi shugaban kazaraje to tunda wancan dan kazaraje ne ana ji sai ya ga cewa ko wancan ya ce a miko shi ya ce ya zo lai ka faɗa in a cikin kasar jawa ne fille barka in a cikin mu ne ka ba mu umarni mu yace ho ba dai a cikin mu ne ba sai kun ji umarni ba fille barka ba ku na ku na shi ne ko sai kun ji umarni sai ce to wallahi baka isa ba na lura ai ba dan wai ya taba annabi kake ba saboda shi ma ce kai ma baka isa ba munafiki tunda kana kana kare munafikin da ke cuta annabi kai ma ka zama munafiki yana ga ibnu ubada suka tada hankali da annabi ya ce su kun dai kwantar musu da hankali tukunna ya ce duk kowa ya zauna a nitsu akan ana ji sannan alaihi salatu wassalam sai ya tafi gida sai na abubakar kafin ya zo a kotu balan sadiya da shigo gida ta zo jajantawa wata mace ta zauna bayan ta gaishe su ta zauna ta ta kuka na da irin jaji din nan ana ciki aka sai manzo sallallahu alaihi shigo da kansa aka miƙe su aka ba da wurin zama ya samu wuri ya zauna bayan ya gode Allah sai ce Aisha ga magana da ake faɗi a kanki in ƙarya aka miki Allah zai wanki in kuma gaskiya suka faɗi to ki tuba wa Allah Allah mai karɓan tuba ne ta ce ai da ina cikin kuka kwana da kwanaki ko kwalla ko kwalli ban sa ba ta ce wallahi yana faɗin haka sai idanu sun bushe kam na jiyo na dubi baba ce baba babanta na wurin mamanta baba ka ba ka ba annabi sallallahu alaihi wasallam magana ba zan iya magana ba yace ni ko me zan ce manzo Allah yace mama da Allah ki bashi amsa ai muku na ce ni ko me na isa in ce manzo Allah sai ta ce to abinda aka faɗa din nan ya riga ya samu wurin zama a kirjin ku idan ma na ce ƙarya ne ina ɓata kaina lokaci ne Allah kuma ya san ƙarya ne da zan ce gaskiya ne ya faru yadda da ni za ku yi in na ce ƙarya ne ko ba ku yadda ba amma ni ban samu misalin da ya dace da wannan magana ba ta ce tsaban bakin ciki na manta da suna annabi yaƙo sai na ce ban samu misalin da ya dace da wannan sai abin da baban Yusuf ya faɗa fa sabrun jamilun wallahu almusta'anu ala ma tasifun ta ce wallahi da na faɗi wannan magana matar da ta zo jajen nan tana tsugune ba ta tashi ba annabi yana inda yake zaune bai tashi ba babana yana inda yake zaune bai tashi baba ta inda yake bai tashi ni ina zaune kawai sai mu ga alamar saukan wahayi haka sallallahu alaihi wasallam ana ji idan wannan alama ya fara ana ji sai muka kira sai da wani ya gama sauka kar ku manta wannan abu ya faru cikin winter cikin hamatan cikin hunturu hunturu ita ta shekara hudu ana ji ana cikin wannan hunturun ne tsananin sanyi a Madina ka san da Madina ma take hunturun Madina daban ne sai in ka samu zuwa umra lokacin hunturu da Madina zaka san me nake nufi kuma kar ka manta wancan duniyar ta fi yanzu sanyi saboda yanzu akwai injina da abubuwa da eh akwai climate change da aka yi ta samu an yi ta tamfarin da climate ta hanyar kere-kere da sauransu hayakin mashina da sauransu wancan lokacin ko kuma natural amma na tsananin wannan hunturu wallahi sai ga maki yana tsufa alama Allah ke magana da shi kar ku manta da hadisin bukhari na kitabu badil wahi eh lok hadis da Aisha da Hisham ya tambaye shi ya rasulullahi kaifa yatika alwahi qala ahyanan yatini misli salsalatil jaras huwa shaddu alayya fa yufsamu anni wa qad wa'tu ma qala wa ahyanan yatamassalu li malaku rajulan fa yukallimani fa'ima yaqul qalat Aisha wallahi laqad ra'aytuhu ينزل عليه الوحي في يوم شديد البرد وإن جبينه ليتفصد عرقا ya sallah ya wahayi ki zama kai ce wallahi kala bina ko lokacin da nakan ji shi kaman karan kararrawa ta in ya kammala suna riga na fahimci sabon sai ta shi ina sun riga lika kaulan sabilan wani lokaci kuma malaika zai zama da sufan mutum ya magana da sai in fahimci sabon sai in isa sai da Aisha ce wallahi na shaida shi wahayi na sauka masa rana mai tsananin hutu amma goshinsa zuba yake da da zuba to shine da wahayi ya kammala sai ya karanta musu a'udhu billahi min shaitanir rajim innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsibu sharran lakum bal huwa khairul lakum لكل امرئ منهم مكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم حزوا اولئك مبرؤون مما يقولون lahum maghfiratun wa rizqun karim ka taɓa ji wanda aka kalamin cewa arziki da aljanna yana rayuwa ba sai da Aisha kai ka san lokacin shekarun ta nawa hijira ta shekara hudu nan fa kuna jina da kyau a lokacin fa ana maganar shekaran ta da ya wuce goma sha uku bane sha hudu ana ji اللهم صل على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين باطل إما يرحمك يا رب